الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin huwacewarsa rayuwarmu ta sake iso wannan rana ta litinin yau goma ne ko ga watan zulƙada sha hudu ga watan zulƙada shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mun sake haɗuwa a wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talibin da ke nan gandun Wambai cikin garin Azare jihar Bauchi ci gaba darasin da muke a wannan littafi na da'uwar dawa na al'allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka. wani fasali ne da ya ce auƙatul ijaba lokata waɗanda ake amsa addu'a mun fara sai kuma lokaci ya yi inda malam yake cewa in har ya zan wato addu'ar da bawa zai yi ya haɗa ta da hudurul qalbi wato zuciya ta zan a halarci a lokacin da yake addu'ar ba yana yi yana tunani ba da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci Allah baya amsan addu'a wacce take rakkana wato daga zuciya rakkananna kuma aka tattara zuciyar baki ɗayanta wajen dukufa neman abin da ake biɗa sannan kuma wannan addu'ar ta zan ta dace da lokata da ake amsar addu'a wanda suka zo cikin nafsi wanda ya tantanto kaman guda shida sulusul akhir min al-layl ɗaya bisa ukun ƙarshe na dare wa inda al'adhan lokacin kiran sallah wa bayan al'adhan wal ikama tsakanin kiran sallan kuma da ikama وأدبار الصلوات المكتوبة ƙarshen salloli na faralla gabanin mutum ya sallame kamar yadda muka yi bayani nan ne muka tsaya wa inda su'udul imami yawmal juma'ati alal minbar lokacin da liman yake hawa munbari a ranar juma'a game da hadithin abu sa'id kenan حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم هل زوا لوكacin da za a yi da sallah a wannan rana wa akhiru sa'atin ba'da al-asr da kuma sa'ar ƙarshe bayan sallar la'asar gabanin faduwar rana wannan kuma dogaro da hadisin Abdullahi ibn Salam wanda malamai sun fi cewa ya fi inganci saboda lokata sa'ad da annabi ya faɗa ta cikin la'asar yuqalliluha yana nuna karama ce malaman sun yi kai kawo dangane da waɗansu ruwayoyi waɗanda suka nuna wannan ne wannan suka nuna wannan shine akwai ta Abu Sa'id al-Khudri wanda ta nuna lokacin da liman ya hau munbari ne har lokacin da za a yi da sallan ita juma'a din na Abdullahi ibn Salam shi kuma ya nuna cewa sa'a ce bisa tambayar da yace yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'a ce wacce take dab da faduwar rana bayan sallar lasa ibn hajar al-asqalani ya kakkawo aqwalul ulama wasu ma waɗanda ba waɗannan ba akalla ya kawo maganganu masu yawa inda malamai suka ambata maganganu wajen guda 40 kowa yana cewa wannan ne wannan yana cewa na ma waɗannan maganganu guda biyu dai su ne wanda aka farin jayarwa imma wancan imma wannan to kuma ya an ce lokaci guda ne sa'a ce daya to ta iya yiwa intikali take kamar yadda lailatul qadar take intikali wallahu ta'ala a'lam abu ne dai da aka bar shi mabahami domin a iya bakin kokari wajen shagaltuwa da halartowa girman ubangiji da roƙonsa a cikin wannan rana wacce take ta juma'a mai albarka to wannan yana daga cikin auqatul ijaba to idan har aka sami zuciya an halarto da ita baki ɗayanta wajen dukufa kan neman abin da ake fiɗa ɗin nan ko musamman aka samu dacewa da ɗaya daga cikin waɗannan lokuta guda shida da muka ji wasadafa khushu'an fil qalbi yazan kuma ya gwamu da khushu'i a cikin zuciya ba wai a halarto da zuciyar kawai ba a zuciyar ta samu khushu'i a gwama shi da khushu'i halartowar zuciya kuma ya zan an haɗa shi da khushu'i kuma ya samu dacewa da waɗannan lokata daga aka ambata khushu'i shine a dinka ganin girman ubangiji subhanahu wata'ala a cikin zuciya a samu muraqaba wankisaran baina yaday rabbi kuma ya zamanto wato an nuna gazawa gaba ga ubangiji subhanahu wata'ala kada mutum ya nuna isa a lokacin da yake roƙon Allah ya nuna ya gaza Allah shi adda wa zallatan lahu ya zamanto an kankan da kai ga ubangiji ta'ala wa tadarru'an shi ma tabarwa zilla ɗin ne a nuna ƙanƙan da kai warakatan do kalmomi ne mutaradifat rakka yana nuna mutum ya nuna shi mai rauni ne shi ne rakatan duka dai har khushu'i da aka ambata da mutum ya nuna zalla lillahi ta'ala wa tadarru'an wa raqatan duka ana nuna mutum ya nuna ƙanƙan da kai ya nuna gazawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa shi mai rauni ne don duk wannan yana daga cikin sharuɗa na addu'a da ake so bawa ya yi addu'a ta zan karɓaɓɓa wasu ta kabalar da'i alƙibla musamman shi mai addu'ar ya fuskanci alƙibla Ina'am, akwai addu'o'i annabi sallallahu Alaihi wasallam ya tabbata yana yin addu'a ba tare da ya fuskanci alƙibla ba. Ɗaya daga cikin wanda ya inganta, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya yi du'awul istisqa, kamar yadda Imam Bukhari ya kawo a mawadu a cikin littafinsa. Lokacin da wani ya zo ya ce, Ya Rasulallah, in gata subul, halakatul amwal, وانقطعت السبل فدعوا الله أن يغثنا to kaga a lokacin annabi ba a nuna cewa ya juya ya fuskanci alƙibla ba kuma ya daga hannu yayi addu'a ya roki ubangiji subhanahu wata'ala haka nan mako da yazo nan ma annabi ba a ce ya juya ya fuskanci alƙibla ba yace Allahumma hawalaina wala alaina don haka ba sharuɗi ne lalle sai an fuskanci alkibla ba amma yana daga cikin abin da yake ƙarawa addu'a ta goma shi yayin da mutum zai addu'a kamar misali addu'a abin nan kamar misali alwala ce ba ta daga cikin sharuɗi na ƙabulin addu'a amma tana ƙara ma addu'a ta goma shi to musamman a ce mutum ya fuskanci alƙibla wa kana ala tahara kuma yana da alwala shi ma kaman wancan fuskantar alƙiblan ne akan yi addu'a ba lalle sai ana da alwala ba amma in aka yi addu'a da alwala to ta fita goma shi wa rafa'a yadayhi ila Allah kuma mutum ya daga hannayensa zuwa ga Allah subhanahu wataala inna Allah ta'ala hayyun yastahi min 'abdihi an yarfa'a ilayhi yadayhi thumma yarudduhuma sifra aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala mai kunya ne yana kunya a ce bawansa ya daga hannayensa sama yana roƙonsa kuma ya mai da hannayen haka saka yau ba amsa masa ba to don haka yana daga cikin abin da Allah ta'ala yake kunyar bawansa idan zai roƙe shi ya daga hannaye to Allah yana amsawa to yace ya daga hannayensa wa rafa'a yadayhi ila Allah ya daga hannayensa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala nema kenan wa bada'a bihamdillahi wa thana'i alayhi kuma addu'ar ma ka san sai ka koya ba kawai haka kawai sai ka dumfare ta ba a'a sai ka fara da yabon Allah subhanahu wata'ala ka gode ma Allah ka yi yabo gare shi ka nuna cewa Allah ya maka kama itirafun bin ni'ima ya Allah kaza da kaza da ka mana Allah ka mana kaza ka mana kaza baka ga annabi Yusuf ba bawan Allah da zai roƙi Allah subhanahu wata'ala ya masa ta gomashin mutuwa cikin salihan bayi sai da ya jinjina ma Allah ya nuna cewa Allah kamun ni'imomi da yawa a duniya kamun kaza kamun kaza gafa kuma yanzu abin da nake bukata rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة يا الدعاء التاسة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يتجي الدعاء أما بي فتح كان كوي كيس إيبا سيدي جنجنا مع الله سبحانه وتعالى يا إتراه بالنعمة رب يا الله يا أبنجي قد آتيتني من الملك الله كابان ملكي فا الدنيا أن الله كابان ونبنغر ملكي إن ونكك باو باينك وعلمتني من تأويل الأحاديث كما الله كاباني علمي كسندني فسرى نما فركاي an bashi ilimi ilimi shi ma ni'ima ce an bashi mulki an bashi ilimi an nafta an bashi manzanci to anan kuma sai ya juya wajen jinjina ma Allah fatirar samawati wal ard kai ne fa ka halicci sama ka halicci kasa ya Allah ya jinjina masa sana'u alallahi kenan sai kuma ya nuna shehu ba zai wa Allah butulci ba anta waliyyi fi dunya wal akhirah du al'amari na a duniya kai kake jibinta abubuwa na ma a lahira kai kake jibinta tukunna nan ne fa bayan yayi duk wannan jinjina da kirari a ubangiji da nuna cewa Allah ya masa kuma ya gode to sai mika addu'ar ta sana abin da yake bukata tawaffani musliman wa alhaqini bis salihin Allah ka karbi rayuwata ina musulmi ka riskar da ni da salihan bayi annabin Allah ne fa dan annabin Allah jikan dan lelan Allah da shi da babansa da kakansa da tattaba kunninsa duk annabawa ne manzanni to kaga idan zaka roki Allah subhanahu wataala sai ka roke shi da sunayensa ka yabe shi ka koyi yadda ake yabon Allah daga lafazan da annabi ya faɗa sai kamar rairaice masa ka jinjina ma Allah subhanahu wataala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roke ni zan ansa muku kuma yace wallahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye waɗanda suke wasu sunaye waɗanda suke masu kyau kyawawan sunaye in za ku roke shi to ku roke shi da waɗannan sunayen ka san munasaba na yaya za ka yi applying ɗin sunayen Allah wajen roƙonsa. Allah yana da sunaye da suka zo cikin hadisi yana da sunaye da suka zo cikin alkur'ani to sai ka sanya ya za ka yi applying ɗin wani suna a wace bukata don haka dole ne mutum ya san waɗannan wajen roƙon Allah subhanahu wata'ala me za ka roƙe shi wace buƙata ce wani suna ne ya munasaba da wannan wani irin kirari za ka yi ma ubangiji a wannan buƙatar to kaga wannan duk yana daga cikin abin da aka ambata a nan wato a wasana'u alaihi ko? Na'am, ya ce wa bada abi hamdillahi wasana'i alaihi ya fara da godiya ga Allah kuma ya yabo gare shi, sun masanna bis salati ala Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma sai tagwaitar, wato, yabo ga Allah ne abokin tagwaitakar tasa. salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ana laka dhikrak to haka idan mutum yayi yabo ga Allah sai ya kuma hada shi wato da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana wani yana yin sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yin tahiya annabi sai ya ji shi bayan da ya tahiya kawai sai ya fara addu'o'i annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ajil haza wannan yayi gau yayi ci da zuci sai da mutumin ya yi da sallah annabi sai kira shi sai yake faɗa masa ko kuma yake gaya ma duk mutanen da ke wajen ɗayan ku idan yayi yan zai abin nan tahiya zai roki Allah subhanahu wataala to ya fara da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya roki Allah abin da zai roka kaga ta hiya yabo ne ga Allah yabo ne da jinjinawa ga Allah at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat kaga jinjina ma Allah kake yi to sai kuma kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka roƙa ashe wannan ya nuna ba wai sai cikin sallah kawai ba haka ma idan za ka yi addu'a to sai ka bayan ka yi yabo ga Allah sai kuma kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma qaddama bayna yaday hajatihi at-taubata wal istighfar sannan kuma mutum duk waɗancan ababen da ya har hada ya har hada sai kuma ya gabatar gaba ga wannan buƙatar tasa da zai miƙa ma Allah sai ya gabatar da tuba ya gabatar da istighfar tuba ga Allah subhanahu wata'ala kar ka zo ma Allah ta'ala cike da laifuffuka laifuffuka sun dabaibaye mutum sun mata kungumi sai lokacin da wahala ta same shi tukunna sai koma wajen Allah a'a ya tuba daga abubuwan da yake aiwatarwa ai mun ji a baya cewa zunubi yakan yi takunkumi a mai yakan yi wa addu'a taƙunƙumi, zunubin bawa yakan yi ma addu'arsa taƙunƙumi, sai hana ta sakewa, wani lokaci ma sai galabaice ta, a yi addu'ar, kuma zunubinsa ya hana ta tasiri. To, ana so bawa ya gabatar da tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya istighfari, thumma da khala Allah. in ya yi waɗannan shimfiɗa na jinjina da yabo da kirdadan lokaci da ake amsar addu'a da kiyayewa wasu sharuɗa kamar yadda muka ji wanda kowanne yana da nassin da ya goyi bayansa cewa mazinnatul istijaba ne to bayan mutum ya yi wannan sai kuma ka shiga zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ka shigar da bukatunka. wa alaha alaihi fil mas'ala kana ce ma Allah subhanahu wata'ala wajen roƙo ilha naci kenan Allah yana son kai naci in zaka roƙe shi ba roƙo na bulbulu ba a ci gaba kai tayi kana yi shi Allah haka yake so ina son bawa mai naci wajen roƙonsa har ma hadisi ya nuna bawa yakan marairaice ya marairaice mu ubangiji sai Allah ta'ala ya tambayi mala'iku shi kuma yafi sani wani sauti nake ji mai rauni sai ce ya ubangiji bawanka ne wani dan wani yake roƙonka kaza da kaza ya ce na biya masa bukata saboda nacin da bawa ya ta yi to Allah yana son ai ta naci wa alaha ala Allah fil mas'ala ya nace ma Allah wajen roƙo wa tamallaqahu ya marairaice masa a tamalluk shine marairaicewa kai ta yin abu kai ta yin abu ka lazimta kana nuna kai ba kowa bane kaya mutse wa tamallaqahu wa da'ahu ragabatan wa rahaba kuma ya roƙe shi yana mai kwaɗayi yana mai tsoro ka zama kamar kuda ita ce bahaushe yake cewa ga kwaɗayi ga tsoro ko tana so ta cinye akuya kuma tana tsoron gora. To, kama haka ake so, ka mu'amalanci Ubangijinka, kana son abin da ke wajen Allah na ni'imomi ƙololuwarta shi ne aljanna kuma kana tsoron azabarsa da kamunsa. Duk lokacin da ka haɗa waɗannan to za ka fahimta ka tsantsan. Tun da kai mai kwaɗayi ne na abin da ke wajen Allah, to ko mai kwaɗayi zai ƙoƙari ya ga wace hanya ce za ta kai shi ya samu abin da yake kwaɗayin. haka ne ko ba haka ba ashe zai ta bibiyan Allah abin da Allah ke so shi ko Allah ya ce zai ta haƙiƙin abin da bawa yake so ne a wajensa da yake kwaɗayin nan in ya bi shi to in har ka zan mai kwaɗayi na abin da ke wajen Allah to za ka riƙa bibiya kana kirdadon mai Allah yake so a yi wanda da shi ne zai lullaba bawa da falala ya masa tukuicin abin aljanna in kuma bawa ya zan mai tsoro to mai tsoro shi ba ya yin abin da ya san ciwon zai jawo masa abin nan e kamar yaro ne ka aje masa tsumagiya in yana tsoron tsumagiya daga an ce kar kai kaza to za ga ya kiyaye amma in baya tsoron tsumagiya zai aikata shi ina bulala ce sai a masa bulala kawai bai damu ba shi sa ake so ka bauta ma Allah ragabatan wa rahaba to don haka addu'ar ma idan zaka yi bauta ce ka yi ta kana mai kwaɗayi kanu yasaruna fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in to don haka ana so ka hada biyu wa tawassala ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi ka gani ko sai kai tawassuli zuwa ga Allah ka sanya wani aiki mai kyau wanda zai sadar da kai zuwa ga samun bukata a wajen Allah shine at-tawassul ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wabtagu ilayhi al-wasila ku bi wani tsani da zai kai ku zuwa ga Allah ba wai ka sanya wani ya zan shamakin ka ba ko dan iso ba a'a wata ibada wadda zaka yi ita ce za ta kai ka zuwa ga Allah to haka ubangiji subhanahu wataala ana tawassuli zuwa gare shi da da'ad da aka masa kuma in za a roƙe shi ana tawassuli da sunayensa, da siffofinsa, da tauhidinsa. Walillahi al'asma'ul husna fada'uhu biha, don haka Allah ya sanya sunayensa su zaman tome? Ababen da ake tawassuli zuwa gare shi wajen roƙo, kuma an ce wa sifatihi, da yanna kulla asma'illahi, kulla asma'allahi sifatun wa alamun. dukkan sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala, alam ne sunaye ne, kuma sannan siffofi ne. To don haka mutum sai amfani da su ya sai niyya zai yi amfani da shi. Akwai littafi wanda Shekul Ufilmin rahimahullah ya rubuta ɗan ƙaramin littafi mai fa'ida kwarai da gaske, wanda bai karanta shi ba a cikin ku ya neme shi ya karanta alƙawa'idul musla. Littafin yana da kyau sosai. za ku ga yadda ƙa'idoji na yadda za ka yi amfani da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wajen roƙonsa, da kuma irin matakai da salo na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma ma menene sunayen Allah din ya za ka san su. To, duk zai haskaka wa mutum bi izin lahi ta'ala. To, don haka mutum sai ya tawassuli da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da siffofinsa yanzu misali idan mutum yana so ya roƙi Allah gafara wannan suna zai amfani da su na'am arrahimu ko in yana ne sai roki gafara a wajen Allah subhanahu wataala al-ghaffaru irin wannan sunayen sai amfani da su al-ghaffar al-afu ar-rahim al-wadud duk waɗannan sunaye ne da za ka amfani da su wajen neman gafara to don haka duk wani abu da kake bukata akwai sunaye da na Allah subhanahu wataala da ke ɗauke kuma da siffarsa na wannan aikin wanda za ka yi amfani da su wajen roƙon abin da Allah subhanahu wanda kake bukata wajen Allah subhanahu wataala don haka sai kai tawassuli da sunayensa da siffofinsa wa tauhidihi da kadaita Allah ka jinjina mu Allah ba wani sai shi Allah yana da abokin tarayya ne akwai wanda yake da iko tare da Allah shi kada yake roƙa Allahu as-samadu kullu yawmin huwa fi sha'an shi kadai ne yake bayarwa shi kadai ne yake yi wa inna ana al-ghaffaru liman taba shi kadai ne mai gafewa da haka shine mai komai shine mai sarrafa komai da haka ka jinjina ma ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne yake yi wa qaddama baina yaday du'aihi sadaqatan musamman a ce bawa ya gabatar da wata sadaka saboda Allah gabanin ya addu'ar tasa kafin addu'ar ya yi sadakoki na kyautatawa mutane wannan shi ma duk yana daga cikin kyawawan ayyuka wanda zaka iya tawassuli da su ayyukan alkhairi ana gabatar da su ai tawassuli da su wajen roƙon Allah subhanahu wata'ala wadansu mutane mutum uku sun aiwatar da ayyuka musamman aikin da ka aiwatar a baya wanda ka aiwatar a baya ya fi kai tawassuli da shi wannan idan kana bukata a wajen Allah sai kai kaza kai kaza to Allah zaka bai cin hanci ne to don kada ka samu wannan shi'urin wasu ayyukan da kai ba dan kana da wata bukata yanzu ta kaza da ta taso maka ba a dama ka riga ka ayyukanka na alkhairu ya baya kamar yadda manzon Allah haka ya ta mana mutum uku salasatu nafar da suka shiga cikin kogo suka fake dutse ya zo ya rufe su kaga kowanne ya yi tawassuli da wani aiki da ya saboda Allah subhanahu wata'ala a baya wannan biyayya ya yi ma mahaifansa sai tawassuli da wannan wannan shi kuma dannewa zuciyarsa yayi a kayan aikata alfasha ta zina alhali ya samu iko da dama da zai aiwatar da abin da kuma yake tsananin bukata sama da komai a duniya amma sai ya kame saboda wa'azin da aka masa wannan kuma ya tawassuli da amanar da yayi yadda kuɗi yake soyuwa a cikin zuciyar nan amma ya danne zuciyarsa ya riƙe amana kowanne da ya tawassuli kuma sai Allah ya amsa musu ya tunkuɗe musu dutsen suka fita suka tafi to kaga mutum zai iya tawassuli da wani aiki wanda ya gabatar a baya to nan malam ya kawo shi wa qaddama bayna yaday du'a'ihi sadaka to malam yace idan har waɗannan ababe da muka jera tun daga farko hannan suka tattara aka same su a yayin da bawa yake addu'a to fa inna hadha du'a la yakadu yuraddu abada mala yace wannan addu'a ba zai yi a maida ta ba Allah zai karbe ta saboda kowanne yana da goyen baya daga cikin nassosi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa irin wannan yana sanyawa Allah ya amshi addu'a to ka tara jerin gwanan wasu abubuwa da aka jera wajen goma sha to Allah kuma cika alƙawarin ne tunda ya ce ku roƙe ni kuma ka cika sharuɗan nan to Allah zai amshi wannan addu'a mala yace wala siyama in sadafa al-adiyyata allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha madinnatul ijaba musamman ma in sadafa al-adiyya in sadafa al-adiyyata allati akhbara an-nabiy idan har ta samu dacewa da addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari annaha madinnatul ijaba cewa irin wannan addu'a lalle idan an yi su ana kyautata fatan za a amsa akwai irin addu'o'i akwai wallahi ba wanda ya kai annabi ya addu'a kuma duk kirarin da zake ma Allah baka kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da haka koyi yayin annabi yake ma Allah kirari wa'an lafuzza annabi yake amfani da su to mutum sai ya amfani da irin waɗannan sai ya roƙi Allah subhanahu wata'ala kuma duk waɗansu lafuzza da kirari wanda bawa zai yi matuƙar ba su saba da doron nassi ba ba dukka irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa yakan ji sahabbai suna yin kirari a ubangiji kuma annabi ya tabbatar kenan ashe bawa zai iya ma ubangiji kirari da wasu lafuzza amma sharaɗi ba su saba da ƙa'ida da usulun shari'a ba. Mun gane ko? Au annaha mutadamminatun lil ismil a'azam ballantana kuma a ce addu'ar da zai yi bayan ta cika waɗancan bayanai da aka yi na sharuɗa kuma ta tattara ismullahi al'azam. Faminha daga cikin ababen da suka zo waɗanda aka ambace su a matsayin ismullahi al'azam ma fi sunani wa fi sahihi bin hibban abin da ya zo cikin wato sunan abi dawud da kuma sahih ibn hibban min hadithi abdullahi bin buraida daga hadithin abdullahi dan buraida an abihi daga babansa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ji wani mutum yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa ant الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا جينا روكون الله سيفد wannan kirari ga Allah. Ya ce, Ya Allah, inni as'aluka ni ina roƙonka, bi anni saboda lalle ni, ashadu na shaida, annaka anta Allahu, kai, kai ne Allah, la ilaha illa anta kuma ba abin bautawa da cancanta in ba kai ba, al'ahadu, kai ne ɗaya ɗayan nan da ba shi da na biyu, as-samadu wanda duk ake nufata gare shi wajen bukata. allazi lam yalid kuma wanda bai haifa ba walam yulad kuma ba a haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad kuma ba za ka samu wani da ya zamanto masa kini ba kaga ya yayi tauhidi ba na wasa ba a ciki kade ma Allah duk abin da bai dace ga ubangiji ba subhanahu wataala lokacin da annabi ya ji wannan bawa yayi kirari wannan mutum yayi kirari ma Allah da wannan lafazin zai yi addu'a ko yana addu'a فقال سي النبي يجي لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب النبي يجي لقد حقيقة سأل الله wannan ya roƙi Allah bil ismil a'azam da ismul a'azam allazi idza su'ila bihi a'ta wanda in an roƙa da wannan suna to ana bayarwa wato Allah yana bayarwa wa idza du'iya bihi ajaba kuma idan aka roƙe shi aka kira shi da wannan suna ajaba Allah yana amsawa kenan nan da aka ce Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشكين وانا أكو اسم الله الأعظم وأنا نبي لك وانا لفظ اسم الله الأعظم بل أشكين وانا أكو اسم الله الأعظم من غانيكو شين النبي يتبتر حديثي نكما وانا يجي إنغانتاتشي شيخ الألبانيا إنغانتاتشي سيهو الترغيب To kaga wannan yana daga cikin in lafazan da bawa kenan zai haddace roki Allah subhanahu wata'ala da su. Wa fi lafzin a wani lafazi annabi ce laqad sa'alta Allah bismihi al-azam haqiqa ka roki Allah da sunansa wanda yake mafi girma. Wa fi sunan wa sahih ibn Hibban har ilau ya zo a cikin sunan Abi Dawud da kuma sahih ibn hibban aidan har ilau min hadith anas ibn malik daga hadithin anas dan malik annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jalisan anas ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zaune wa rajulun yusalli wani mutum kuma yana sallah thumma da'a a cikin sallar tasa sai yayi addu'a wannan ke nuna za ka yi addu'a kana cikin sallar ka haka ne ko? kuma kenan yake nuna shi wannan bawa ashe addu'ar tasa da zai ya bayyana ta ko kenan a cikin sallah akwai wajajen zaka iya bayyana addu'a ga wani misali a ce wala Allah ya ta iya wa kunuti yake tunda kunuti ana bayyana addu'a dama wannan babu haufi ko alkunuti fil watr thumma da'a sai mutumin ya yi addu'a faƙale ce, Allahumma inni as'alu bi anna lakal hamdu la ilaha illa an talmannanu badi'us samawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum sai faɗi waɗannan yace ya Allah Allahumma inni as'aluka na roƙe ka bi anna lakal hamdu saboda godiya da yabo duk naka ne ya Allah la ilaha illa anta ba abin bautawa cancanta face kai almannanu kai ne mai yawan bada ni'ima mai yawan ni'imtarwa badi'us samawati wal ardi kai ne ka kagi halittan sama da ƙasa ya zal jalal wal ikram ya ma'abucin buwaya da karamci ya hayyu ya qayyum ya rayayyan nan wanda yake tsayayye wajen gudanar da mulkinsa sai faɗa wannan فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى شما أن حديثه صحيح يجي حقيقة يا روكي الله سبحانه وتعالى da sunansa mafi girma wanda idan an roƙe shi an kiraye shi da shi yana ansawa kuma in an roƙe shi da shi yana badawa. Ibn al-Qayyim ya ce an kharaj al-hadithain al-Imam Ahmad fi musnadi har ila Imam Ahmad ma ya fi da wannan hadisin cikin musnad dinsa. Kenan a cikin wannan abin da wannan bawa ya faɗa annabi ya takririn sa akai akwai ismul lahil a'azam. وفي جامع الترمذي يزو أتكن جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد لدى حديث أسماء إر يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زن الله تيرا دامتشن الله ستبت أغريش ياتي اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين النبي أي sunan Allah mafi girma yana cikin waɗannan ayoyi guda biyu, kamar yadda ya zo a cikin hadisi. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Wannan aya da take cikin suratul Bakara. Wa fatihatu Ali Imran da kuma farkon Ali Imran Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح أبو إيسا ce hadisi ne wanda yake hasanun sahih Sheikh Al-Albani ya ce hadisi ne wanda yake hasan wa fi musnad al-Imam Ahmad wannan kai tsaye dama annabi ya ce cikin ayoyi biyun nan akwai ismullahi al'azam ko wa fi musnad al-imam ahmad wa sahih al-hakim min hadith abi hurairah wa anas ibn malik wa rabi'ah ibn amir عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ya zo shi a cikin musnad na Imam Ahmad da kuma mustadrak ta Imam Hakim daga hadisin haka ne ko daga hadithin Abu Hurairah da Anas dan Malik da Rabi'ah ibn Amir daga Annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi ya ce alizu biyadhal jalali wal ikram kuna ce da ya zal jalali wal ikram wato wajen roƙon Allah subhanahu wataala ya'ani ta'allaqu biha ku fara da wannan lafazi walzimuha ku lazimce ta wadawamu alaiha ku dawama wajen roƙon Allah da wannan lafazi ya zal jalali wal ikram kaga na annabi bai sarraha cewa ismullahi al'azam na ciki ba ya dai fata wata addu'a daga cikin addu'o'in da za ku nace ma Allah da ita. Wafi jami'ar Turmuzi, ya zo kuma har a cikin jami'ar Turmuzi min hadisai Abu Hurairata radiyallahu anhu, daga hadisin Abu Hurairata Allah ya yarda da shi, annan nabiya sallallahu alaihi wasallama idan a hammahul amru, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan wani al'amari ya dame shi, rafa'a ra'asahu ila sama'i yakan daga kansa sama. Wa idza jitahada fi du'a'i idan ya dage wajen addu'a ƙala yakan ce, Ya hayu ya ƙayyu, duk da cewa shi isnadin wannan hadithi, albani ya za'afa shi. Wafihi aidan min hadithi Anas bin Malikin, har ilo ya zo cikin hadithin Anas ɗan Malik, cikin dai jami'ar Turmuzi, kanan Nabi sallallahu Alaihi wasallam idza hazabahu amrun qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan al'amari ya dame shi yakan ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif wannan shi ingantaccen isnadi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif wato ina neman agaji ina neman taimako da rahamarka ya Allah ka agaje ni saboda ba mai iya bada agaji na gaugawa sai Allah subhanahu wata'ala in kana neman ɗauki to roƙi Allah shi ne mai baka ɗauki. Nan ma na jero mana na fuzza ne, wanda suke ta'allake da jinjina ma Ubangiji musamman wanda suke kewayawa haula bismillahi al'azam. Wa fi sahihil hakim ya zo a cikin mustadrak na Imam hakim Allah ƙara masa yarda? Wato, min hadithi abi umamata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga hadithin abu umama albahiri Allah yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ismullahi al'azami fi thalathi suwarin min alqur'an al-bakarati wa ali imran wa taha hadisi ne wanda yake mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ismullahi al-azam yana cikin wasu surori guda uku na alqur'ani suratul bakara suratul ali imran da kuma suratul taha qala al-qasim qasim ɗaya daga cikin ruwatul hadith sai ce falta mastuha ni kuma sai in lalume ta tunda an ce yana cikin bakara ali imran daha menene waɗanda waɗannan surori suke ɗauke da shi da yayi kama da juna duka yana nan yana can yana can fa idza hiya yace sai yaga alhayyul qayyum shine wanda yake cikin bakara yana cikin ayatul kursi الله لا إله إلا هو الحي القيوم kuma ya sake dubawa cikin Ali Imran sai ga ya sake a fiyarin a farkonta alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alaykal kitab sai ya sake dubawa cikin taha sai ya ga can wajen karshe karshenta wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum وقد خاب من افترى to da sai ga wannan alhayyu alqayyumu ita ce aya ɗai ko lafazi ɗaya na Ubangiji da aka jinjina masa wanda ya afiyarin a cikin wannan surori guda uku duka. To tunda annabi ya faɗa ya ce, Ismullahi al'azam yana cikin wannan surori guda uku, kenan alhayyul qayyum shine Ismullahi al'azam. Sai kuma abin da ya tattara cikin ma'anarsa. Kamar misali idan muka waiwaya a baya, cikin wancan hadithi, hadithin Abdullahi ibn Buraida, wanda Abu Dawuda ya rawaito da Ibn Hibban, mutumin da ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. kuma annabi ya ce sai dai kawo shi bi kulli tahqiq laqad sa'ala Allah kuma a cikin na akwai al-hayyu al-qayyum na'am babu al-hayyu al-qayyum kuma a wata riwaya gashi ya ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نو جح يا حي يا قيوم تافتوكم أما وانش النبايا يا حي يا قيوم وتفتوبا اللهم إلا إذا زاء جمعية سكان حديثا قد wannan ya ƙara sharwaha wancan wannan ya zo da taƙayidi abin nan wannan kuma ma'ana wannan ya zo shi a ƙuntace wancan kuma ya zo shi a yalwace tunda duka abu dawuda ibn hibban suka rawaito waɗannan hadisai wala Allah ta wannan hanya ne ya hayu ya qayyum bai bayyana ba a waccan hanya kuma sai ya hayu ya qayyum ya bayyana wallahu ta'ala alam wannan dai yana nuna cewa alhayyul qayyum shi ne abin da malamai suka fi ƙarfafawa wato ismullah al'azam wallahu ta'ala alam. Wafi jami'in Turmudi ya zo cikin jami'in Turmudi wa sahihin hakim min hadithi Sa'ad ibn Abi Waqqasin عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنهم لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له قال الترمذي حديث صحيح ga wani hadisi ingantacce daga sa'ad ibn abi waqqasin daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce da'awatu dhinnun addu'ar dhannun wato annabi yusuf ke annabi yunus ke wa dhannuni idhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka إني كنت من الظالمين فاستجبنا له to idda'a a lokacin da ya roƙi ubangiji wa huwa fi batnil hud yana cikin cikin kifi kifi ya haɗe shi takaici ya ishe shi sai roƙi Allah ta'ala la ilaha illa anta ba abin bautawa da cancanta face kai, subhanak, tsarki ya tabbata a gare ka, korewa duk abin da bai dace ba gare ka, tabbatar maka duk abin da yake na sifatul kamal, duk yana tattara cikin wannan subhanak da aka ambata, tsarkakewa Allah. Ko annabi Isa a.s. da aka jefa masa tambaya. kai ne ka jingina ma Allah abinda mutanenka suka faɗa suka ce, A an ta ƙulta linnasa ta wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ya kai gaya kenan wajen tsarkakewa ubangiji da duk wata na ƙasa da kuma jinjina tabbatar masa duk abin da yake na kamala to kaga wannan yana ɗauke da kuma sannan ya ce inni kuntu min zalimi wato duk lokacin zaka sai mai reflecting back zuwa ga abubuwan da aka faɗa na shimfiɗa abubuwan da ake so ka tattara yayin da zaka roƙi ubangiji nan ka samu amsuwa ga addu'arka kaga ana wajen akwai tabbatar ma ubangiji da tauhidinsa haka ne ko ai a ciki ya ce wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi ko to kaga nan tauhidin Allah la ilaha illa anta kamar yadda a can da annabi ya tabbatar cikin hadisin Abdullahi ibn Buraida da ya tabbatar da cewa wancan bawa ya roƙi Allah bismihil a'azam allazi idza su'ila bihi a'ada wa idza du'iya bihi ajaba ai kaga a cikin nan ma akwai tabbatar da as'aluka inni as'aluka bi annaka أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد kaga wannan ai gaya ne wajen tabbatar da tsarkakewa ga Allah subhanahu wataala da tabbatar masa sifatul kamal to don haka wannan yana daga cikin abin da mutum zai amfani da shi na lafuzza wajen jinjina mu ubangiji tsarkakewa Allah daga dukkan na ƙasa tabbatar ma Allah duk abin da yake na kamala maraicewa da nuna gazawa gaba gare shi to kaga annabi Yunus yayi wannan bayan ya tabbatar da abin nan mai sunanta tauhidi ya tsarkake kuma ubangiji sannan sai yayi me al-i'tiraf bi dhanbi ka gabatar da istighfari ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathira in kana so Allah ya yi maka wani bala'i ne da ya zo, to roƙi Ubangiji ya yafe maka laifuffukan da kai, ka tuba daga laifuffukan da kake yi sai ka roƙi Ubangiji ya yi maka wannan bala'in. In wani abu kake nema na arziki a wajen Allah ko yalwa a cikin kasuwa ko wasu abubuwa, nan ma ka roƙi Ubangiji ya yafe maka laifuffukan ka tukunna, kai istighfari da lalume, wani laifi kake yi don ka nesance shi faƙul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ashe kenan sai kai takadimi na neman yafiya na tuba na sulhu da ubangiji ko da a zatonka baka yi lihi ballantana kullun cikin sa kake wannan yana zamantowa sababi na ƙara samun mai yalwan arziki na abin da kake bukata ashe both ways in ma neman Allah ya yi maka wata musiba da aka jarrabe ka laifi yakan sabbaba roki Allah ya afiya kai sulhu da shi in ma kana neman yalwa ne na wani abu to nan ma gabatar dai da istighfari da tuba to sai kuma kai shimfiɗa to kaga shi annabi Yunus ya haɗa waɗannan abubuwa guda uku kadaita Allah subhanahu wataala tsarkake shi daga naqa'is sannan kuma al'itirafu birzambi da ya yi waɗannan to Allah yana son haka. Ka yi laifi ka ce, eh ka yi, ya Allah, na yi laifi, ni mai laifi ne Allah, kullum cikin laifi muke, yalwarka kuma kullum tana nan ba ta taɓa yanke mana ba ya Allah, saboda kai mai karamci ne, saboda kai mai kyauta ne, saboda kai mai afuwa ne, kaga ka nuna kana laifi. kuma ka nuna Allah yana maka, kuma saboda shi kamalarsa ce shi yasa yake maka. To, ana son yin haka. Cikin hadithin ɗan waƙas ya ce, annabi ya ce, innahu lam yad'u biha muslimun fi shay'in qattu wani musulmi ba zai taɓa roƙon Allah cikin wani abu ba, illa stajaba Allahu lahu sai Allah ya amsa masa. Saboda ya cewa ce, fastajabna lahu ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين muka amsa masa sai muka kubutar da shi daga wannan takaicin shi annabi Yunus saboda abun ba a kansa kawai zai tsaya ba sai Allah ce wa kazalika kuma kaman haka yadda shi yayi da waɗannan lafuzza aka amsa masa nunjil mu'minin zamu tserar da duk sauran mu'mine ma in sun aikata irin yadda yayi kina she in ka roki Allah da wannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin daga cikin zuciya ba wai Allah ya ban baki ba la ilaha illa anta ka san me kake faɗa kar kawai ka faɗa ba ka san me kake faɗa subhanaka ka san me kake nufi tsarkakewa Allah kake daga dukkan naƙasa kuma ka san inda ka dosa da sanin wannan yaƙini a cikin zuciyanka conviction inni kuntu min adh-dhalimin eh lalle ka yadda ka aikata laifin kuma kana neman sulhu ne da ubangiji ba wai yanzu in kasan biyan bukata ne zaka koma baya kai backsliding ba to idan mutum yayi da yaƙini Allah ya san me ke cikin zuciya ai mun ji a baya gwargwadon tsarkin zuciya gwargwadon ƙimar addu'a. Allah ya sa mu dace. Lokaci ya yi, nan za mu tsaya insha Allah. Abin ba ta yi ne? akwai ihu bayan harin kenan ko abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk